الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin umdatul ahkam na shekul imamul hafiz abu muhammad taqiyuddin abdulghani ibn abdulwahid ibn ali ibn surur al-maqdisi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji tabaraka wa ta'ala mun gama kitabu talaq a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga farkon kitabul li'an na'am bismillahir rahmanir rahim kitabul li'ani عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان قال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد, قد ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذابه أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال لا والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها ثم دعاها ووعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما ثم قال إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاثا وفي لفظ لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله ما لي قال لا مال لك إن كنت تصدقت عليه إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها نعم كتاب اللعان wannan littafi zai mana bayani dangane da abin da ake ce da shi al-li'an shine tsinuwa tsakankanin miji da matarsa saboda korewa ciki da take ɗauke da shi ya ce ba na shi ba ne ko kuma ta aji yaro ya ce ba na shi ba ne za a tafi gaban alkali a gurfanar da su kowa daga cikinsu ya rantse da Allah akan cewa lalle abin da ya faɗa gaskiya ne ita kuma ta rantse da Allah kan cewa lalle abin da mai gidanta ya faɗa cikakken makareci ne wannan shine li'ani bayan an yi li'ani abin da zai biyo baya shine da wannan matar da wannan mijin idan aka raba tsakankaninsu ya zama to ta harimu abada da shi da ita ba aure hal abada hadisi na farko a wannan babi an amso shi daga abdullahi dan umar allah ta'ala ya kara yadda da shi da mahaifinsa abdullahi dan umar ya ce anna fulana bana fulani hakika wane dan wane bai faɗi sunansa ba a wata riwayan hadisin abdullahi dan abbas shine sharik ibn sahma fulan ibn fulan a hadisin sahal ibn sa'ad ne sa'idi shine uwaimiru nil ajlani uwaimiru nil ajlani kwarai yace ya rasulullahi ya jakadan Allah wani mutum daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalam wannan tambaya yace ya jakadan Allah a ra'aita ba ni labari allau qad wajada ahaduna ko law wajada ahaduna ahaduna mar'atahu babu an dinnan ko law wajada ahaduna da a ce ɗaya daga cikin mu zai samu imra'atahu ala fahishatin zai samu iyalinsa tana aikata alfasha mutum ya shigo gida ya tardo matarsa tana zina da wani in takallama kaifa yasna'u yaya zai kaka zai aikata takobi zai ɗauko ya datsa shi ya datsa ta koko a'a ya zai in takallama takallama bi amrin azimi ce ya rasulullahi idan ya fito yayi magana yace ya iske matar shi tana zina to yayi magana da al'amari wanda yake mai girma za a ce sai ya kawo shaidu guda uku shi na hudu wa in sakata sakata ala mithli dhalik idan yayi shiru bai yi magana ba ya rufe abun to shi kuma zai yi shiru ne akan wannan al'amari mai girma da ya gani ana yi da matarsa ya kyale ai baya da kishi yaya zai yi ƙwala abdullahi ɗan umar ya ce fasakatan nabiyu sallallahu alaihi wasallama sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya shiru bai ce komai ba saboda wannan magana ce wanda take mai ƙarfi asali duk mutumin da ya ce wance ta yi zina dole ne ya zo shi da shaidu guda uku shi na hudu kuma su tabbatar da cewa abin da ɗaya ya faɗa kada a samu saɓani inda guda uku suka ce lalle sun gan shi ya sadu da ita azzakarin shi yana cikin farjinta ɗaya da ya zo shi daga cike ce shi dai ya ga lokacin da ake kokuwa suna tsaye amma dai ya ce ba a kwance ta ya gansu ba shi su waɗannan guda ukun dukkaninsu sai an musu haddi saboda karewa mutunci na musulmi shi ne ya ce ya rasula yanzu to kuma idan mutum matar shi ce ya gani yanzu a cikin gidan shi ne da ya shigo ya ga suna zina in ya zo ya ce ta yi zina to yanzu sai mai bulala ɗari in bai kawo mutum uku shi na hudu in kuma ya kyale ya yi shiru to abin da duhun ran abin da ya zama to yana cikin ran shi manzo Allah ya shiru falam yujibuhu bai bashi amsa ba koma ya shiri saboda dama haka waɗansu daga cikin tambayoyi suka gudana da ma'aiki alaihissalatu wassalam amma ya tambaya daga baya kuma Allah ta'ala ya bashi amsa kuma sai ya kira wanda ya tambayar ya bashi amsa falamma kana ba'da zalika atahu shikenan ana nan ana nan wata rana sai shi wannan sahabi na ma'aiki ya zo ma'aiki alaihissalatu wassalam faƙala sai ya ce wa ma'aiki ya ce innan lazi sa'altuka anhu qadibtulitu bihi haƙiƙa abinda na maka tambayar shi kwanan baya Allah ta'ala ya jarrabe ni da shi ya ce na iske matata tare da wani a cikin gidana kuma suna zina babbar magana yana gaya wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu haka mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalamu ya zo shi فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala azza ya buwaya wa jalla ya girmama sai saukar da waɗannan ayoyi a cikin suratun nur wallazi ne yarmuna a zuwa jahun waɗanda suke jifar matayensu da cewa sun yi zina amma kuma ba su da wani shaidu in banda kawunansu su kaɗai ne suka gansu suna zinar yanzu abin da zai kubutar da shi shine zai rantsuwa guda hudu kan cewa lalle abin da ya ce ya ganta tana yi gaskiya ne ba ƙarya ya mata ba ta biyar ya rufe ta da cewa tsinuwar Allah ta tabbata a kan shi in halƙarya ya mata sai ya zama to ya kubutar da kanshi daga bulala ɗari amma in ya zo aka ce ya rantse su hudu ya ce shi ba ya rantse ba amma da ya gansu suna zina to sai an mai haddi haddi za a mai na na ƙazafi na yi wa matar shi kazafin ta yi zina shi ne za a mai bulala tamanin in gane fatalahunna alaihi ma'aiki alaihi salatu wassalamu da waɗannan ayoyin mala'ika jibrilu ya zo mai da su suna ɗanyinsu ya karanta su ga shi wannan bawan Allah ya ce to ga abin da Allah ta'ala ya ce ba wa'azahu ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya mai wa'azi wa zakarahu ya tunatar da shi azabar Allah subhanahu wa ta'ala ta gobe kiyama wa akhbarahu manzo Allah ya bashi labarin cewa anna azabar duniya haƙiƙa azaba ta duniya ahwanu min azabil akhirah ita ce mafi sauki daga azaba ta lahira yace mai idan hal ƙarya ka mata ka ce ƙarya ka mata a maka bulalaka 80 yafi sauki sama da ka mata ka mutu ka koma ga Allah ba tare da ka ƙaryata kanka a wannan gida na duniya ba a gaban Allah shi kuma duk wani mai ƙarya ba zai tsira a gaban Allah ba faƙala la ya ce ya rasulullah wallahi ba ƙarya na mata ba wallazi ba a saka bil haqqi nabiyyan ina rantsuwa da sarkin da ya turo ka da gaskiya annabi ma ka zautu alaiha bu mata ƙarya ba ko kaɗan ban yi zancen banza ba yanda na faɗa din na haka ne shikenan ma yake alaihi salatu wassalamu thumma da'aha sai ma yake ce aje a kirawo ta aka zo da ita ya kirawo ta gurin shi wa wa'adaha ya mata galgadi a ce to wance idan har kin yi aikin nan kin yi aika aika din nan da mai gidanki ya faɗa ki faɗi a huce gurin a miki bulala a jefe ki dan ya zama to wannan shine haddinki wa akhbaraha anna azabad dunya ahwanu min azabil akhirah ya bata labarin cewa haƙiƙa azaba ta duniya ita ce jefe ta da za a yi shi ne mafi sauƙi sama da azaba ta lahira wanda za ta haɗu da ita ya ba ta wannan labari faƙalatila ta ce a ya rasulallah ba haka ba ne wannan maganar wallazi ba a tsaka bil haƙi inna hula kadim ina rantsuwa da sarkin da ya turo ka da gaskiya lalle haƙiƙa wannan mai gida na cikakken makareci ne ya iya shirya zance ƙarya ce yake mu ta ce ni bai tarra ni da kowa ba shi kuma ya ce ya tarra ta kuma suna zina ita kuma ta ce ƙarya yake mata to yanzu a nan kaga kowa daga cikinsu ba za a amshi zancen shi ba ƙarya ta na ɗan uwansa in shi lokacin da ma'aiki ya mai galgadi ya dawo ya ce ya ƙwarai so ne yake rabu da ita shi yasa ya mata haka shi kenan za a mai haddi na ƙazafi na yawa matar shi ƙazafi za a mai bulala tamanin da ya doge akan cewa lalle lalle ya ganta tana zina haka ne ko shakka babu kuma ya rantse akan haka shi kenan sai maza Allah ya kira wata ya ce to idan har kin san cewa kin yi zanen nan ki yi firici haddin da za a miki na duniya shi zai kankare miki wannan laifin da kika aikata a lahira ki tashi salim alim amma in kika ɓoye kika nuna cewa biki ba tare da cewa kin to azabar da za ki haɗu da ita a gobe kiyama ta fi wannan ba gami ɗari bisa ɗari sai ta ce a'a ya rasu da ai cikakken magareci ne ƙarya ya mun ba na zina bin yi zina ba shi ke manzo Allah ce to akar maka Allah bismillah ya kira yoshi fa bada biyar rajul sai ya fara da namijin fa shahida arba'a shahadatin billahi innahu lamina sadiqina sai ya shaida ya yi rantsuwa guda hudu da sunan Allah tabaraka wa ta'ala innahu lamina sadiqina haƙiƙa shi yana daga cikin masu gaskiya cikin abin da ya jefe ta da shi na cewa ta yi zina mana ya zo shi dan tsoro guda hudu zai ce ashhadu billahi la ra'aytuha tazni ashhadu billahi la ra'aytuha tazni ina rantsuwa da Allah lalle na ganta tana zina an gane ku ashhadu billahi la ra'aytuha tazni ko inni ra'aytuha tazni na ganta tana zina da idona wannan shine zai guda hudu sai kuma wala khamisata sai ya cike rantsuwar ta biyar ya ce anna la'anata Allahi alaihi in kana min alkazibina sinuwar Allah ta tabbata akan shi idan yana daga cikin masu ƙarya cikin wannan labarin da ya bada abin nan da ya ce matar shi ta yi in ƙarya ya mata Allah din ya mai albarka gane ko abun ba karami bane ba wannan haka zai sai yayi sau hudu saboda dama adadin shuhada su ne guda hudu to sai ya zo shi da wannan rantsuwar guda hudu a shahadu billahi lar'aituha ta zini in mace ta yi zina ne mijinta ya ganta kina ka zai fada in kuma ciki ne shi ya san bai kusance ta ba tunda ta yi wani tsarki amma kuma kawai sai ya ganta da dan dis aka je likita aka ce ciki na dan wata biyar mala ce ah shi za ya ce ciki na dan wata biyar shi kuma ya san matar shi ba ta da ciki ya ce ba nashi bane ta ce nashi ne wajen nafiyul hamli kenan sai ce ashhadu billahi ma hadha alhamlu minni ce ina rantsuwa da Allah wannan cikin ba nawa bane sai kuma rantsi ta biyar ne yace anna la'natallahi alaihi in kana min alkazibin to so sun matsanna bilmar'a bayan ya gama ya yi waɗannan guda biyar ɗan sai kuma ma'aiki ya biyinta da matar ya ce to ranke da bismillah ta zo ta eh fa shahidata arba'a shahadatin billahi innahu laminal kadhibina ta ma da ta zo ta sai ta shaida ta yi rantsuwa guda hudu da sunan Allah haƙiƙa mijinta makareci ne ta ce ai da ma fesal ne an gane fa shahidat arba a shahadatin billahi ta ce ashhadu billahi ma ra'ani azni ashhadu billahi ma ra'ani azni ashhadu billahi ma ra'ani azni za ta ce ina rantsuwa da Allah ina shaidarwa Allah cewa haƙiƙa wannan mijin na bai ganni ina zina ba kawai kazafi ya mun ƙarya yake wal khamisata idan ta faɗi haka sau hudu na biyar rantsuwar ta biyar sai ta ce anna ghadaballahi alaiha haƙiƙa hushin Allah ya tabbata a kanta in kana minas sadiqin idan mijinta yana daga cikin masu gaskiya cikin abin da yace ta yi an gane wajen namiji sai aka ce la'anatullahi wajen mace sai aka ce ghadabullahi na'am saboda mata su tsinuwa ba su ɗauke ta a bakin komai ba shi yasa ba a ce su yi ba tsinuwa saboda mace na da ni tsinanniya ce ne kaza tsinanne ɗan tsinanniya kaza kaza kaza to ita mace ta saba da faɗar haka sai ƙur'ani ya zo mata da abin da za ta ji tsoron shi hushi na Allah ya tabbata a kanta idan har gaskiya ya faɗa to wannan idan ta faɗa haka idan ta yi guda hudu annabiyar ta ce hushin Allah ya tabbata a kanta idan har mijinta gaskiya ya mata yanzu daga wannan lokacin wadda shi da ita ba zancen kuma a ce a koma gida an gane ko ita daga nan ma za ta iya huce a gidansu shi kuma daga nan ya koma gidan shi na'am ta turo yan sharatu ko kuma yan a daidaita sau ko yan a kurukura su doki kayan ta su kai mata gida an gane ku na'am sun mafarraka baina kuma sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya raba tsakankanu sai ce to kowa ya je shi ya kama gaban shi na'am sun maƙala sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce allahu ya alamu anna ahada kuma kadibun manzana salama ya ce allah da ya san cewa hakika ɗaya daga cikin ku ƙarya yake na'am ya mana ba yanda za ku zama to ku duka bi masu gaskiya na'am kai ka ce ka ganta tana zina ita ta ce ba ta yi ba kenan dole an samu mai gaskiya an samu Tabbas.
makaryaci na'am allah ya san da haka ce fa hal minkum mata'ibun daga cikin ku ko za a samu wanda zai zo ya karya ta kan shetu ba suka yi shiru ba wanda ya zo shi amma kuma shi namijin shine mai gaskiya na'am shine mai gaskiya saboda ma'aikai alaihi salatu wassalamu daga ƙarshe da ya zo shi ya ce a wane ne ya gani suna zana da ita an gane ko sai ma'aiki ya ce to ku lura da ɗan da za ta haifa ya- ita matar in ta zo da shi kala kaza kala kaza kala kaza kala kaza ba na zaton cewa wane face dai ƙasa shi ne mata in ta zo da shi kala kaza kala kaza kala kaza to ya faɗi gaskiya shikenan sai ta zo da shi akan siffar da annabi ya siffanta ta gaskata Allahu mijinta akbar an gane ko Manzala Sulama ce laula ma madawa min kitabillahi la kana li walaha sha'anu wata mata ce ta kowane hadithin Abdullahi dan Abbas da na Al-Mugira ibn Shu'ba da shi na Abdullahi ibn Umar na Salu ibn Sa'd ne Sa'di duka suna cikin Bukhari da Muslim wanda suke magana akan li'ani din to wannan shi mijin shine mai gaskiya ita ita ce magareciya matar salatan ma'aikin sai da ya faɗa haka Allahu ya alamu anna ahadakuma kadhibun Allah ya san ɗaya daga cikin ku dai ƙarya yake fa hal minkum ma ta'ibun ko akwai wanda zai tuba saboda ita kafar Allah abu da take idan ka aikata laifi kuma ka dawo kai nadama ka nemi gafarar Allah Allah zai gafarta maka wa fi lafazin a cikin wani lafazi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan mijin nata la sabila laka alaiha yanzu ba ka da wani tafarki da ka rike ta ka sallame ta ta tafi gidansu tahrimu abudan ne wannan fa qala ya rasulullahi mali yace ya jaka da Allah dukiya ta da na kashe ta auren ta ma biya na zai koko ya zai shi yawa na ka san wani lokacin qala la mala laka manzo Allah ya ce ai baka da wata dukiya yanzu a gurin ta na'am abin da ka kashe na aurenta ba za ta dawo maka da shi ba ce in kunta sadaqta alaiha fa huwa bi mastahlalta min farjiha idan har gaskiya ka faɗa na cewa lalle ka ganta tana zina to wannan dukiya da ya kashe ta aurenta saboda abin da ka halitta na farjinta idan aka ɗaura auren mutum da mace na'am da zara an ɗaura aure ta ci rabin sadaki Allahu akbar da zaran ya kwanta aure ko daren farko ya sadu da ita ko ya ce ya fasa alimi ba wanda zai mai mai sadaki Allahu akbar ta ci kaya Allahu to ya ce in dai har ma gaskiya kama- ka faɗa da ka ce ka ganta lalle ka ganta to saboda ka taɓa kusantar ta wannan dukiyar ta ta tafi saboda wannan hanyar Allahu akbar wayan kunta ka zabta alaiha idan kuma ƙarya ka mata fa fa huwa abadu laka kaga wannan shine mafi nisa a gare ka minaha daga bangaranta saboda ƙarya ce ka mata bayan ka kusance ta sadakinka ya ciyu a wajen da sannan kuma loka jefe ta da cewa ta yi zina wanda kaga wannan tana- tana da kai haƙƙi a kanka wanda sai Allah ta'ala ya sa kai ta mata Allahu don haka ba wani zancen ka ce wani a baka dukiya ko wani abu can ka je ka nemi wani abu dai ba zancen wani dukiya ba kuma na'am وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين na'am wa anhu radiyallahu anhuma hadisi na biyu a cikin wannan babe shi ma dai an amso shi daga Abdullahi dan Umar yardal Allah ta ƙara tabbata a gare su shi da mahaifinsa Abdullahi dan Umar ya ce anna rajulan ramamra'atahu wa antafa min waladiha fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ko fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa wani mutum daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ramam ra'atahu ya jefi matar shi da cewa ta yi zina wanta famin waladiha kuma ya koru daga ɗanta ya ce wannan yaron ba nashi ba ne fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama fa'amarahuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai jakadan Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce su fatala'ana suka yi li'ani kama ƙala Allah ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa wato ma'aiki alaihi salatu wassalam ya umarce su akan su yi li'ani shi ya zo ya ce cikin nan ba nashi bane ɗan nan ba nashi bane saboda bai kusance ta ba ita kuma ta ce ɗan shi ne ba wani wanda ta sani ɗa namiji in ban da shi kadai kuma ga yaro na aifa sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce to hanya mafi kusa a yanda miji yake son matar shi a yanda mace take son mijinta ba wani wanda za a ce ya fi ɗaya gaskiya miji duk abin da matar shi za ta yi na aibu zai yi ƙoƙari ya ga akan cewa ya kare ta na'am sai dai in tura ta kai bango haka ne ita ma mace mijinta duk abin da zai yi na aibu na kashi za ta yi kokari a gaban kawayenta da 'yan gidansu daga ta kare shi sannan sai zama to kuma kowa ya fallasa kowa shi ya ce ta yi zina ita ta ce karya ya mata abin da ba a sabu bai to yanzu maganar kowanne a nan ta zama to zero an gane ko ba wanda za a ce magana shi ita ce mafi karfi sama da maganar soban shi abin da za a yi a nan za a yi li'ani ne ثم قضى بالولد للمرأة sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi hukunci da cewa wannan yaron bayan an gama li'ani din ya ce to ke wannan mamal yaron nan dan naki ne ke zaki tafi da shi ba shi ba mahaifin shi ne ku yanzu kawai yaron ba shi da ma'aiki sunan shi mufarraqa bainal mutala'inaini sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya raba tsakankanin masu li'anin nan guda biyu ya ce kowa ya je ya kama gaban shi ki je ki bayan kin gama idda in wani ya ga zai iya auren ki a yanayin da kike ciki ya aure ki kai ma ka tafi ka je ka in ka samu wata in ta ga za ta iya auren ka a yanayin da kake ciki na yi wa matar shi kazafi na cewa ta yi kaza ka je ka je kai ma an gane ko na'am وعن ابي هريره رضي الله عنه قال Mm.
جاء رجل من بني فزارة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امراتي ولدت غلاما اسودا Mm.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك ابل قال نعم قال فما الوانها قال حمر قال فهل يكون فيها من اورقه قال إن فيها لورق لورقا قال فأنا أتاها ذلك قال عسى أن يكون نزاعه عرق نعم.
قال وهذا عسى أن يكون نزاعه عرق na'am hadisi na ƙarshe wanda za mu kwana a kan shi shi ne hadisin abu huraira allah ta'ala ya ƙara yadda da shi abu huraira ce ja a rajulun min bani fazarata wani mutum na ƙabilar banu fazara ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam faƙala inna mra'ati waladatu ghulamun aswad ya ce ya jakadan allah haƙiƙa matata ta aihi yaro baƙi wani balarabe ne shi fari ne matar shi fara ce sai ta aishi ɗa baƙi shi ne da ta aihu sai zaman to kai sai watakila kwa yana zuwa kiwon nan wani ya gaya mashi aika-aika a gida hankalin shi dai bai kwanta ba ya ce hamadu ya ce kawai ta yi zina ya zo ce ya rasu da layi mata ta ta aishi yaro baƙi abin da yake nufi shi ne yana nufin cewa dai ya tumce ta da ta yi zina da wani baƙin mutum shi kenan kuma allah ya kume ta ta ta aishi yaron baƙi faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallama sai ma yake sallallahu alaihi wasallama ce da shi hallaka ibilun a malam makiyayi shin kana da raƙumma ƙala na'am ya ce ƙwarai kwa ƙala fa ma alwanuha ya ce waɗansu kalaluwa ne raƙumman naka launinta kala wani kala ne ƙala humurun ya ce jajayen raƙumma ne ya rasu mafi tsadar raƙumma ne a ninawa jajayen ne qala fa hal fiha min awraq ma yake alayhi salatu wassalam yace shin a cikin waɗannan jajayen raƙuman naka akwai ruwan toka qala inna fiha lawurqan yace lalle a ciki akwai ruwan toka qala fa anna ataha zalik manzala yace to ta ina ne wannan ruwan toka din ya zo shi daga cikin raƙuma jajaye ne aka yi ka samu jan ka samu ruwan toka daga cikin raƙumanka tare da cewa kuma raƙumanka kaso mafi tsoka dukkaninsu jajaye bala sai ya ce wa ma'aiki alaihi salatu wasalamu a ta an ya kuna na za'ahu irkun muna tunanin cewa dai wata jijiya ce dai kawai ta fusge shi watakila a can kakannin kakannin kakannin shi a can sama akwai wani wanda yake mai irin wannan kalan lashin shi ba sai ya wabto an gane ku wani lokacin za a ga kuma a hida bai ba kamar ka bai ba kamar mamashi can a kallace shi a ce wallahi yayi kamar wani daga cikin danginka ko wani kakanka ko wani kakan mamalka ko can dai sama to shi ma sai ya ce ya rasulullah to wannan raƙumin shi ma watakila a cikin iyayen shi na can sama yayi kamar wani ne wani ne ya biyo eh qala sai ma ake ce to wa hada asa an yakuna naza'uhu irqun wannan yaron ma da kace baki ne to watakila shi ma wata jijiya ce ta fizge shi watakila in kai lissafi in a cikin gidanku ka tambaya dai ka tambayi tsohonka kaji a ciki akwai kakanku ko kakan babanku ko wani dai ko bangaren mamarka wanda yake baki ne ko ita ka tambaye ta kaji a gidansu akwai baki ko wani yayanta ko wani kananta in dai an samu wani baki kawai to shine takwaran shi ne shine wa wannan ya biyo shi ne an gane ko amma ba ba za ka ce ba ba ɗan shi ba ɗanka ba ne ɗanka ne kawai ya biyo gida ne wani ne ya biyo mun gane da kyau to wannan yake nuni akan cewa idan ka ga wani yanayi yaron da ka haifa ka ga ba shi da alaƙa da kai bai yi kamar ka ba kai dogo ne ka gan shi gajere mazalka dogo ka ganta gajere ka ce kai wancan da wancan ina ji ka samu wannan gajere ka fara nema ka tuhumce ta ko ka kai baki ita baki irin kuma ka ga yaro santale ne ka fara raba ido tuni na na samu wannan horon gashi ni baki ita baka baba na baki mamma ta baka baban ta baki mamma ta baka kuma a ce mun samu jan yaro ka ce akwai biya kasan gadon ku yarinyan nan ina ga da take huta da daren nan akwai tsohon sarmai na ta wannan kawai biya kuma abin ya faɗo kan tsohon sarmai shi kenan ka ce ka jefe ta da shi ka ce ai ɗan kamar shi yake an gane ko ba haka nan sai mu kwana na wabi hada kadar kifaya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk karatu na gaba kuma zamu ga